رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin asabar watan jumada al'akhir yana sha tara shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya kawo mu wannan zama mai albarka wanda sanarwa ta riga ta gabata a kansa wannan zama ya kunshi wani maudu'i wanda yake mai mahimmanci wanda ya kamata a ce an zauna an tattauna wannan maudu'in kuma an faɗi abin wanda yake ya danganci shi idan ba mu manta ba ranar juma'a safiyar juma'a hudu ga watan wannan watan ga wannan watan wato juma'a da al'akhir shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daidai da bakwai ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa al'ummar musulmi a wannan gari a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya zama sun wayi gari da wani labari wanda yake ya sa su cikin jimami ya kada su ya kada zuciyarsu ya sa sun zub da hawaye ya sa su cikin zulumi wannan labari kuwa shine na tafiyar malami mai reno mai tarbiya sannan kuma uba gare mu wato dr ahmad muhammad ibrahim rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatihi wannan abu ya gigita mutane da dama kuma ya sa mutane abin nan sun kadu musamman ma kasancewar waɗanda yake ba su raɓi malam ba a daidai wannan lokacin ba su ma san cewa ko ya yi rashin lafiya ko bai rashin lafiya ba sai labarin kawai suka ji kamar katsaham haka suka ji labarin musamman ma kuma ya gabatar da karatu kafin wato a cikin wannan makon ma gaba daya a cikin wannan makon ya gabatar da karatu to saboda haka wannan labarin gaskiya ya dauki wato zuciyoyi wato sun kadu da wannan labarin kuma mutuwa kowace ce lallai tana sa mutum ya zama ya samu kansa a cikin jimami tana sa ya samu kansa a cikin damuwa amma kuma ba irin mutuwa idan ya zama ta malami ce malamin kuma wanda yake ya haɗa waɗansu siffofi waɗanda yake da wuya ka same su a wajen wani sai ka yi bincike wanda yake ba ƙaramin bincike ba ka iya samun irin waɗannan siffofi ɗin to idan ya zama malami ya tafi ba wai iya danginsa ko waɗanda yake makusantansa su ne za su shiga cikin damuwa ba a'a gaba ɗaya al'ummar musulmi wato an samu tasgaro don haka dole ne wannan abin ya zama kowane musulmi ya zama ya zub da hawaye saboda faruwar wannan abin kasancewar malam ya riga allah maɗaukin sarki wa'adi ya ya tafi don haka yanzu za mu ɗirga shi a cikin magabata waɗanda yake sun gabace mu wanda kuma magabatanmu koyaushe suna da haƙƙi mai girma a kanmu babban haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya nusar da mu a kan cewa mu riƙa tunawa da su mu riƙa ambatansu ambato wanda yake mai kyau sannan kuma mana yi musu addu'a addu'a wadda yake za ta wato ci gaba da gudana a gare su shi kuma malami ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙari akan wannan ma shine ya zama haƙƙin da yake kanmu a kansa haƙƙin da yake kanmu gare shi shine ya zama mun ci gaba da yada ilimin nasa don ya zama wannan ilimin mai amfani da ya bari ya ci gaba da gudana saboda haka zai wato ladan zai ci gaba da gudana gare shi har zuwa ranar alkiyama insha Allahu ta'ala yana daga cikin hanyoyin da suke ba da damar yin haka wato ya zama waɗanda yake ba su kusanci malam ba wato ba su san shi ba yana da kyau ya zama kenan yanzu za su san shi amma bi wasiƙa dama kuma haka al'amarin yake akwai waɗanda yake suka kamo hanya tiryan tiryan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan su zo su yi cappa su yi hijira zuwa gare shi sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati kafin su karaso Madina dan haka ta yaya za su samu wannan tagomashin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari sai ta hanyar sahabbansa wato waɗanda yake sun rabe shi sun zauna da shi to mu ma insha Allah ta'ala a wannan masallaci mai albarka na Masjidul Faruq ai tunanin cewa akwai waɗanda yake sun zauna kud da kud da malam sun san shi sun san wato abubuwan da yake gudanarwa a rana daga rana zuwa dare wanda yake kuma suke kunshe da darussa waɗanda yake ɗin masu ɗimbin yawa yaya za mu iya sanin waɗannan idan ya zama mu ba mu raɓe shi ba sai ta hanyar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi wa ni'imar kasancewa tare da shi tsawon wannan lokaci tsawon wannan shekarun don haka wannan masallaci na masjidul faruk ya yi tunanin cewa lallai akwai waɗanda yake sun zauna da malam kud da kud kuma za su yi mana bayani na waɗansu darussa waɗanda yake za mu iya koyarsu daga rayuwar malam ɗin sai yi tunanin cewa zai gayyato waɗannan manyan malaman manyan malamai waɗanda yake sanannu ne wanda yake ba sa buƙatar ya zama an yi wato dogon bayani a kansu za su yi mana bayani akan wasu barussa da ya kamata a ce mun koya a rayuwar malam da fatan allah maɗaukin sarki ya daidaita harsunansu ya kuma sa abin da za su faɗa su zama darasi gare mu ta yadda za mu ɗauki waɗannan darussan don ya zama mun yi koyi da su ba wai kawai mu ji ya zama mun yi jimami mun yi jejeton wannan abin ba kaɗai a'a su zama mana fitila ta yadda zai zama mu ma mun yi koyi ko za mu samu mu ɗosani irin albarkar irin waɗannan bayan Allah wanda shine dama dalilin bada wato yin irin waɗannan bayanin da kuma ba da irin waɗannan darussa ɗin yanzu insha Allah ta'ala ba sai na yawaita bayani ba na tabbata jama'a da suke nan wajen suna Allah Allah ya zama sun fara jin abubuwan da za a gabatar a wannan zaman wanda yake za mu ƙaru gaba ɗaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya albarkaci wannan zaman namu ya albarkaci waɗanda yake sun halarci wannan zaman gaba ɗaya ya kuma sanya mu cikin waɗanda yake wato ya sanya wannan majalisi majalisi ne na ambatan Allah maɗaukin sarki wanda yake mala'iku za su lullube su yanzu ba sai na tsawaita ba muna tare da Dr. Umar Ibrahim Indabawa da kuma a Sheikh Muhammad Ibn Uthman sun albarkaci wannan masallacin namu kuma za mu ji bayani daga gare su kuma kamar yadda majalisin wato zai dan bambanta zai zama kamar naduwa ce dan ba wai muhadara ba ce kai tsaye a'a za ta zama kamar naduwa ce za a karkasa lokaci ta yadda zai zama an bawa kowanne lokaci wato an gutsiran lokaci ta yadda zai faɗa abin da ya kamata a ci ya faɗa a daidai wannan lokacin daga nan kuma sai mu juya zuwa ɗaya malamin shi ma yi wannan bayanin don haka minti goma goma ne insha Allah ta'ala wato za mu tsara ta yadda zai zama kowanne ya faɗi abin da zai faɗa cikin wannan mintuna goma ɗin daga nan sai mu juya ɗaya shi ma in yi minti goma sai mu ƙara dawowa haka dai har sau uku insha Allah ta'ala zai zama minti talatin talatin sai ya zama awa ɗaya kenan gaba ɗaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya amfane mu da abin da za mu ji yanzu zan ji a wajen dakta dakta umar inda ba bismillah
bakin malamai na yan uwa na dalibai maza da mata ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abu na farko kafin wannan baya cikin mintuna na fa abu na farko kafin in shiga magana wato ɗaya daga cikin tarbiyyar da malam ya bamu kuma ya bawa al'umma shine wato girmamawa da bawa na gaba haƙƙinsa saboda haka watakil wasu masu gani cewa ya za a yi a wannan majalisi a wannan teburi ga sheikh muhammad bin usman a wannan guri kuma a ce ni na fara yin magana to zan yi magana ne bisa umarninsa ma'amuran mana ya umarni ne ce a ni zan fara magana to yana cikin biyayyen kuma in aka ce maka kayi abu to sai ka yi wannan abu ba dan wai na fi shi sanin malam ba ko abin da zan faɗa shine ya kamata ya zo na farko a zan yi ne saboda umarnin da ya bayar na cewa in fara to abu na biyu idan muka ce darussa wato da za a koya daga cikin rayuwar malam wannan wato wani fage ne mai faɗin gaske wanda bai yiwuwa a zama a nan ɗaya ko biyu ko uku ma a iya game darussan da wato ainihin wannan babban malami babban bawan Allah wanda Allah ta'ala ya bayyana girmansa da karamominsa tun yana raye amma musamman bayan da ya bar duniya mutane da yawa suka gane wato ainihin wane ne shi amma duk da haka tunda wato gwargwadon abin da aka samu na dama gwargwadon abin da za a bayar kenan so insha Allah za mu dubi wasu daga cikin darussa da ba mu ne kadai da muke makusantansa muka koya ba tunda waɗannan darussa ɗin da yawa mutane sun gansu a cikin ɗabi'unsa da kai kawansa na yau da kullum kuma sun ji su a cikin karatuttukansa watakil zai zama kenan tunasarwa ne ga wani abu wasu abubuwan da muka sani ko kuma wato ainihin matso da wani abu da watakil yana da nisa da a tattare da mutane kamar yadda na faɗa waɗannan abubuwa suna da yawa amma daga ciki wato za mu ɗauki ɗaya daga cikin darussa da yana cikin rayuwarsa kuma mutane da yawa waɗanda suka kusance shi da wanda ma ba su kusance shi ba sun san yana da wannan ɗabi'a ɗin shine ɗabi'an da ake ce mata التعفف kamewa kamewa wannan bawan Allah Allah ta'ala ya sa masa kamewa da wadatuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa bada leke-leke ko hange-hange wani lokacin ba mu ne da muke kusa da shi muke cewa ga abu kaza ko ga wani dama sai ce mana duk abin da Allah ya hukunta naka ne ko a ina kake zai zo ya same ka saboda haka ba mutanen da suke kusa da shi da waɗanda suke nesa sun san wannan cewa inda zaka ga ana kokawa ana wane wane don neman wani abu ba za ka ga shekinmu babanmu kakanmu dr ahmad muhammad ibrahim a wannan guri ba babban misali da zan bayar a wannan wanda shi wannan abin ya ma faɗe shi a wajen karatu wani lokaci cewa wani babban jami'i ya zo wajensa wanda a lokacin nan muna tare da shi ya ce ga kuma abin da yake tafe da shi shine wato ainihin shugaban ƙasa na wancan lokacin ya ce yana son ganin sa lallai lallai ya to da shi kuma sai da aka yi bincike ma aka gano wannan babban jami'i din yana da alaka da shi sai aka ce to shine kadai zai iya kai ko zai iya gudanar da wannan abin yace saboda haka ina so ka rufa min asiri yanda aka ce ni zan iya to a ga cewa din na iya na kai ka wurin shugaban kasa yayi dariya yace masa wannan abin da suka faɗa gaskiya ne cewa kana da girma da kima da mutunci da nauyi a wajena kuma babu abin da za ka nema wato ainihin na ƙi maka shi sai ya dariya saboda yana ganin cewa hakansa ya cimma ruwa bayan ya gama gaya masa ya ce to amma kuma akwai wasu abubuwa wannan alkawari ne kuma tsakanina da Allah to yanzu na ka zan cika ko na Allah shi da kansa wannan babban jami'i sai sun kui da kai ya ga samu ya ga ya ce wannan tsakani alkawari ne tsakanina da Allah ka ce masa ne masa fatan alkhairi ne masa addu'an dacewa da jagorantar al'umma bisa yadda za su samu sauƙi a cikin rayuwarsu kuma ne masa nasiha da cewa ya sani cewa wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ya bashi nauyi ne ko shi musulmi ne ko ba musulmi bane Allah zai tambaye shi akan wannan nauyi da Allah ya ɗora masa ne masa fatan alkhairi ka ce ina gaishe shi to wannan bayan shi jami'in ya tafi wato sai ya juyo ya ce mana ko ku za ku je sai muka ce a ina kai ka ce ba za ka je ba mu mu ce za mu je so wannan wani darasi ne da muka wato ainihin kula da shi cewa akwai lokuta ko wasu abubuwan da ya kamata lallai mutum duk yadda yake ciki ya yi ƙoƙarin wato ainihin kamewa da kuma wato kaffa kaffa dangane da al'amura na rayuwa musamman a irin wannan lokaci da kuma irin yanayin siyasa da wato ainihin take tafiya wato yana daga cikin darussa wani darasin na gaba ina ganin zan yi uku uku a kowane akwai wani darasi mai mahimmanci wato shine ihtiramul hirfa mutunta da girmama abin da Allah ya ɗora shi a kai na malanta malan Allah ya gafarta masa ya masa rahma wato ba shi ba a karan kansa duk wanda i zauna da shi zai gaya maka zai sa maka zai koya maka cewa abin da kake kansa ɗin nan mai mahimmanci ne karka raina da shi karka kalli wasu da suke wallahi abin da rantsi ce wallahi abin da Allah ya baka ɗin nan fa ya fi na waɗancan ice waɗanda kake gani ko kake hangowa a duniya kana ganin su kaza kaza kaza kaza ba ana bukatan su mutane suna haba haba da su ba mutane suna haba-haba da su zuwa wani lokaci ba ne ina wani ina wani wani ma in aka faɗi sun ce yana nan da rai kuwa ce yana nan da rai amma mutane sun manta da shi ce amma kai abin da Allah ya ɗora ka a kainsa har ƙarshen rayuwarka mutane suna da buƙatar ka to don menene za ka raina wannan har ka ringa tunanin akwai wani da Allah ya bashi fiye da abin da Allah ya baka shi sa za mu gan shi mutum ne wanda yake da izzatun nafs izzatun nafs imam shafi'i yana faɗa yana sifanta kansa ya ce ya faɗi wasu baituka ya ce himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin yara almadhallata kufra yace ni raina rai zuciya ce da nake jin nake da himma irin ta masu mulki yanda suke jin Allah ta'ala ya mutunta su ya girmama su ya ba su mulki haka nake ji akan abin da Allah ya bani Imam Shafi yake fada yace wato kuma ni rayuwata da tunani na tunani ne na da wanda ina ganin kaskantar da kai kamar kafirci yara almadallata kufra yana ganin ya kaskantar da kansa kamar kafirci ne ba gaban Allah madaukakin sarki ba a gaban mutum dan adam dan uwansa kamar kafirci ne ba mu haɗu da imamu shafi'i ba mun karanta abin da ya rubuta na wannan baitin amma mun ga wannan wato ɗabi'a ɗin a aikace tare da malam Allah ya masa rahma wannan himmatuhu himmatul muluk wa nafsuhu nafsu hurrin yara almadallata kufra yana kallon kaskanci a matsayin kafirci kisa ba ba ba ba kaskantar da kansa ba wato har abin da yake wakilta addinin musulunci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kullum abin da yake faɗa mana da sauran ɗaliban ilimi kenan cewa ku daina yadda kuna yin abin da zai dinga janyo wa addini kaskanci ko zagi akwai abin da wani in yayi shi za a zaga shi za a kalla cewa yayi ba daidai ba akwai abin da in wani ya za a dama wasu suna nan suna jira cewa a sami wata kofa musamman mun sani irin yadda wasu mutane suke kokarin sai sun sami kafa da za su soki addinin musulunci ko masu addinin musulunci so ce kar ku ba da wannan kofan ko kaɗan shi sa wato za ka gani a rayuwar malam bayan kamewarsa da mutunta abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai na harkan addini da koyar da shi wato mutum ne wanda ike tunda yana bayyana ne a mazharin addini to ko da yaushe yana bayyana a mazhari mai kyau yana bayyana mazhari mai kyau akwai mutane daga bayan nan muna magana da su suka ce ai mu maɗinka ne masu ɗinkin riguna ne muna zuwa karatu ne gaban malam don mu ɗauki samfuri na ɗinkin riga wasu su ce su ai masu huluna ne masu ɗinkin hula ne suna zuwa suna kallon su zauna gaban malam suna kallon su suna kallon sa sai su ɗauki style na ɗinkin hula saboda me kuma yana fada yana cewa ba ni da bukatan waɗannan riguna ba ni da bukatan waɗannan huluna ni abin da na saba sawa na zauna a saudiya shekara da shekaru jallabiya na saba sawa sa jallabiya sa abin nan amma tun da dai zaka fito ne kana wakiltar addini kuma mutane ga irin yadda kallon su yake to yana da kyau ka mutunta wannan addini din wato ainihin da kake abin nan wakilta so ba shi kadai ba ina uh, ganin wasu daga cikin ku sun ji wani malami da yake cewa yana saka rawaninsa da alkyabba a cikin mota duk lokacin da zai je wajen malam sai ya ɗauko shi ya saka ya je wajen malam saboda bai yiwuwa bai yiwuwa wato a ce ka je a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na malami ka zo gaban malam da shigan da bata dace da mai ilimi ko mai ɗalibin ilimi ya yi maka shiru ba zai gaya zai gaya maka dama yana cikin ɗabi'arsa abu na uku shine baya mujamala wanda wasu da yawa mutane abin da ya wahalar da su da shi kenan baya yin munafunci a magana da muka saba da ita mutane da yawa sun saba da munafunci sai ka zo ka gaya musu abin da ransu yake so sai ka gaya musu abin da suka karkata zuwa gare shi in ka gaya musu gaskiya ka san gaskiya amma ka san ba su son gaskiya sai ka abin nan malam baya yin mujamala duk abin da yake na gaskiya zai gaya maka shi duk da cewa zai amfani da hikima wurin gaya maka shi amma ba zai munafince ka wurin ya ce maka haka bayan a zuciyarsa ba haka ba ko kuma ya ce maka ba haka ba bayan a zuciyarsa haka ne wannan ɗaya daga cikin abin da muka koya kenan kuma muna fatan wato Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ɗabbaka irin waɗannan ɗabi'u waɗanda suke ɗabi'u ne na addinin musulunci.
Masha Allah. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. yanzu zan ba da abin magana zuwa ga malaminmu a sheikh muhammad ibn uthman hafizahullahu wa ra'a don ya ci gaba da abin nan
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa masu girma tun daga kan shugaban zama wanda yake jan akalar wannan naduwa da dan uwa mai girma Dr. Umar Indabawa da dukkanin ku kullukumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ni sai abin ya zo min gaskiya ba zata domin kila ba mu tattauna da shi Dr. Abdulkadir bane yaya tsarin tafiyar da naduwa din sai na zo da kira samfurin da sai na ga akasin abin da nake tsammani ko da dai dama naduwa aka ce ai ni abin da zan faɗa wanda na sani game da malam la'ala dokta indabawa ya fi ni sanin waɗannan fagagen da yawa saboda wala yi nabi uka mitlu khabir a to ni sai na tsara ainihin marsiya jaji da na tsara bisa baitin arramal cikin koguna na ashi'ir al'arabi na ɗosano daga bayanin al'alamatu ibn alwardi cikin lamiyarsa na samu ta suna marsiyatin lamiya lifatar Dr. Ahmad Bamba. Baiti ne ɗaiɗai sha tara, kuma na sa ɗalibai sun gurza kusan kofi ɗari biyu, ku fito da su kowa ya samu, ina suke. Saboda haka gwargwadon tafiyar ne gabar da zan bi gwargwadon haka ne, shugaban zama ka fahimci yanayin da na samu kaina a kai. Idan ka raba ko ya samu, to gwargwadon abin da zan ɗiba cikurfa cikurfa na dawata kenan ɗaya kenan na biyu yan uwa masu girma ina fata baya cikin minti na goma inda mala ya faɗa na biyu dan kaga kafin a raba in fara da sunan zali barakallahu fikum na biyu ban sani ban tsaya tukun ne muqaddima ta babban malam masanin hadisi الدكتور أحمد محمد إبراهيم بمبا wannan bawan Allah wanda aka haifa a shekara ta a kalandar bature shekara 1940 a unguwar alaba da ke wani yanki na birnin kumashi aeb da suke kira unguwar gwanjawa malami ne fitacce tauraro da baka bukata ka ce wane ne wane ne to sai na fahimci da dr umar indaba dr abdulkadir ismail sun gabatar da shiri wanda ya kosar da bukata a wannan janibin na sardin tarihin muhimmi ne kusan haka inda mutum ya taso gwagwarmaya a farkon rayuwa ta wannan janibin kila ba zan ɗauki lokaci a tun daga asalin abin da nake so ne magana kai a cikin marsiya ta zan fito da darussan da nake so ne magana a kai sauraka shugaban zama ka bani izini na fara karantowa tukun sar sannan na bi ta kansu in kun sami ainihin fefar ga abin da na ce marsiya ta ko rasa wato bayani na jaje abin da ya ɗimama ƙwaƙwalwa da zuciya na ce minar ramal wannan kuma yani kogi ne cikin kogi sha shida na alfarahidi wanda ya rubuta ga su na ce ainu judi dam'atan bakiyatan mata man ashama dar'an lizalal خطفت أيدي المنون أحمدا صبح يوم الجمع قد حل الأجل مات ذو الصبر الوقور الفاضل تاركا موروث علم لا كسل فات من أشعل همة الفتى لائبا أدوار مجد لا فشل كلنا عز لموت شامخ موته فقد لنجمنا أفل كلنا ينعاك راضين بما حكم الله القدير في الأزل قلبنا يحواك يا أحمدنا كنت للعلم منارا بالشعل درر العلوم للسنة قد شرحت لله درك العمل كنت فينا مئول الخير إذا أقبل الشر يفوه بالدغل كنت في الناس مثالا رائعا يستمد النور من نسج الأول كنت للميدان فارس الهدى لا يرد قولي إلا من هزل بيتي نأينهم قوما شابيو نتي زرته طبقا لنهج المصطفى دلنا الهادي على خير الملل كان في التركيز من عناية حكمة الرحمن من عز وجل كان في القلب نشيج بالبكاء طاشت الأفكار للأمر الجلل رحم الله الفقير رحمة وسئت شاملة فوق الرمل ليت شعري كيف صد فرجة طرأت وربنا يحيي الأمل وصلاة ربي دوما والسلام للذي جحد من دون ملل سيد الخلق بلا منازئ أحمد المختار بالله اشتغل وعلى الآل وصحبه ذوي قدم الثبات حقا لا خلل shugaban zama waɗannan su ne ƙunshin abin da ya ƙunshi duk abin da zan zaƙulo in tato in yi istinbati na darussa da ya kamata a koya daga wannan babban malami gogagge a fagen da Allah ya masu baiwa da shi da izinin shugaban zama ga fassara nake cewa ainu judi yake idaniya in ka ɗauki ido mace kenan ko ya kai ido to mu ɗauka tun da mace ce judi ki kyauta mana da hawaye dam'atan kina mai kuka saboda mata man ashama dar'an lizzalal wannan da ya ishami ya ba da gudunwa saboda daƙile zalal ya tafi kun san me nake nufi na biyu khatafat aidil manuni ahmadan hannun mutuwa ya zo ya fauce mana ahmadunmu subha yawmil jum'i safiyar juma'a qad halal ajal a wannan rana ajali ya sauka ya gaya muku nawa ne ga wata kuma haka abin yake hudu bakwai har mutu ba za mu mance wannan kwanan ba i wallah na ce mata dusabril wa ƙurul fadilu to nan ne bayanin kila zai fito game da wato durus ɗinsa ma'abocin haƙurin nan alwaƙur mai kamun kan nan mai mutuncin nan natsatsan nan alfadilu wato ɗaya tankan da goman nan bal tankan da ashirin bal tankan da ɗari ɗin nan huwa fadil laisa mafdula to ya tafi kuma man mata fata man mata fat to da ya tafin fa tarikan maurusa ilmin la kasal ya bar ɗibga ɗibgan ababen koyi na gado legacy ba kasala ba kenan darasin malam ba ka salaye ba ina na kusa da shi ina ɗalibai ina ‘ya'ya ina kowa da kowa abinda malam ya ce ita bai bari ba ka sala ba ne ibn wardi cikin lamiya sai ce utlubul ilma wala taksal fama ab'adal kasla ala ahli kasal ab'adal khaira afwan ka tashi ka nemi ilimi kar kai kasala kar kai ganda alkhairi nesa yake fintinkau daga mabota kasala da ainihin wato ragwanci da kuma manci da marotanci to sai nake faɗi a wannan me yasa ka ce ma'abocin haƙuri cikin 'yan mintunan da ke akwai na ce ma abocin haƙurin nan ya tafi to ta ina ka san mai haƙuri ne a haza su'alin yus'al fiye da shekara talatin ka tsayar da rayuwarka kana karantar da ilimi wallahi in ba ka da haƙuri ba ka isa ka yi ba to ni wannan ya ishe ni a matsayin babban darasi mata sabri alwaƙurul fadilu abu ukun nan kaɗan ne cikin sifofinsa وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ما بوچن hakuri ya tafi a sani na tun 1991 a kalandar bature da aka fara karantar da sahihul bukhari har ya koma ga Allah ba a tsaya ba in ba ka da haƙuri wallahi ba za ka iya ba ba ku abin na ba shi rantsuwa amurin waƙi'i la khayali daga nan na fahimci eh mai haƙuri ne bal kuma haka yake mata da sabr to haƙuri kuma shine tsanin zuwa ga Allah darasi ne babba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab haƙuri ana taɗaɗo ana indararanto ladansu ne babu yankewa haka Allah ya ce sabartu wa man yasbir yajid ghibta sabrihi aladda wa ahla min janan fil fami haƙuri wajen neman ilimin haƙuri wajen ilmantar da ilimin haƙuri wajen balahirar da aka gamu da ita sauran ba sai mun gaya muku su ba na irin wahalar da ya gamu da ita tun ayyama kana akademiyan muhadiran har lokacin da ya ritaya menene ba a gani ba wanda suka fi ni sanin lallokin tafiyar za su baka labari wa inda juhainata annaba ul yaqin to wannan kenan kuma alwaqur waqar ga abin da ya faɗa dan uwa a doktor inda bawa wasu ba za ku ji su ba mai mulki ya turo wakili ga kaza kaza ya ji kamar kazansa ko kuma karansa ya kama da mu ashe ko zo mu ashe ba haka bane kuma babu wulakantarwa girman kai daban girmama kai daban to ku san da wannan ya matsala wannan yanayin girman kai daban haramun ne amma girmama kai awwalu ma yajibun duk mai mutunci ne aljurjani cikin mimiya yake cewa izatun nafs yace yaquluna li fi kan qibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifi dhulli ahjama أرى الناس من داناه مهانا عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم هر إن cewa ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أظموه في النفوس لأظم da ma'abota ilimi sun mutunta ilimin da an mutunta su amma kwaɗayin tsiya da neman na koko da ƙosai sai a wulakanta ilimi kuma na sha faɗa in kuna da shugabanni jahilai da malamai makwaɗaita da 'yan siyasa mayaudara da mabiya wawaye da 'yan boko masu yahudanci kun shiga uku sau uku to shi malam yana matsala rayuwa irin arra'ilil awwal wannan abin da muka sani muke faɗi ba mun faɗa bane kuma shikenan ku yi kabara ku tashi ku yi koyi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu أولئك آبائي فجئني بمثلهم مات بالصبر الوقور فاضلوا ما بوچن haƙurin nan mai kamun kai yana da waƙar alfadilu ya tafi tarika maurusa ilmin ya bar abin gado na ilimi ba kasala ba na da sauran lokaci fata man ash'ala himmatal fata fata mata wannan wanda ya kunna ba zan ce wuta ba hasken himmar neman ilimi ya tafi daga ash'ala yush'ilu ish'alan to ya tafi ina faɗa ne lokacin da nake rubuta wannan zuciyata kamar tana dar dar dar mene me kake faɗi ne ya bin Usman lakin ne aqulu al-haqiqa lati yani ariftuha an gane wanda ya haskaka yayi kandirin yani fahimtar matasa fata anan ka ɗauka ramzi ne ba sai matashi ba kawai dukkanin mutum kanawi sunni talibul ilm ba zai inkarin wannan magana ba wanda ya raya ya haɓaka himma irin ta mutane wajen neman ilimi ya tafi la'iban haza hal mansub halin kasancewa ya ba da gudunmuwa irin na mutunci la fashal ba karyawa ba ba ka magana fashal game da mutum irin wannan kulluna azza li mutashamikhin dukkaninmu wallahi yayi ta'aziya saboda mutuwar wannan shamikhi tsayayye miƙaƙƙe kowa na ganin sa daga sama shine shumukh to ya tafi mautuhu mutuwar samu gare mu faqdul linajmin linajmina asal wani rashi ne na tauraron mu wanda ya surmaya kun san surmaya malamanmu na tsoro sukan ce ya surmaya ai wato ta faɗi sukan ce rana ta surmaya yawanci matasa kun bar ku ta asali a cikin tsoro in suka ce surmaya shine ainihin gurub shams falamma afala qala la uhibbu lafilin asal ni da so ne in ce wato ainihin فقدنا فقده موته فقد لكوكب أفل هكذا نسونا كده فعدلت عن ذلك saboda muraba kanmu zuwa gare shi saboda sharaf mai gare mu da aka sanar ce ainihin mai mautuhu faqdun li najmina tauraron mu asal wanda ya surmaya na fata an gane ko sannan kuma kulluna yan'aka radina bima hakama Allahu al-qadir fil azal wallahi dukkanin mu sun yi na'ayo mun sanar da rasuwarka a lokaci guda radin mun yadda an gane ko da abinda ubangiji mai iko ya hukunta fil azal tun talatale da ya ce me kullu nafsin za'iqatul maut na'am kuma duk mutum mai tafiya ne sai nake cewa durarul ulumi lissunnati qad shurihat lillahi darrukal amal kalbuna ya hawaka ya ahmadana zuciyar mu barin tambaye ku me yasa na ce ban ce zuciyoyi mu ba idan ka ce zuciyar mu ka'ida sananna ce mufradi idan kai masa idafa yanqalibu jama'a an gane ai qulubuna kenan zuciyar mu na kaunar ka so irin na hawan nafs mai tattare da ainihin goyon bayan ubangiji ba banna ba ya ahmadana kunta lil ilmi manaran bishu'al ka kasance manari dandamali mai haskakawa a dalilin ilimi sai na ce durarul ulumi lissunnati qashuriha zan tsaya a wurin kafin a koma dauri na gaba durarul ulum wannan shi ma wani irin darasi ne wato gwalagwalai na ilimi na sunna qad shurihan an yi musu filla-filla an yi sharhinsu waye sharhinsu sheik dr ahmad bamba rahmatullahi alai an gane ko lillahi darukal amal kai madalla madalla da wannan aiki da kai ka duba a iya bincike da lissafi na sahihul bukhari na da hadisai nawa dubu biyar dubu bakwai afwan da ɗari biyar da sittin da uku ba a sharhin su ba an yi ko ba a yi ba ɗaya kenan kai lissafi don ka samu total na abin da yi a shekarun talatin ko da ƙari sahihu muslim na da hadisai dubu uku da talatin da uku ya yi sharhin su ya yi ko bai yi ba sunan abi dawo da sajistane a sunan na da hadisai dubu biyar da maitan da saba'in da tara afon da saba'in da hudu hal sharaha sharaha sunan sharaha wa nahnu ala zalika min ash-shahidin durus imlaq rajul sunan at-tirmidhi ko al-jami' at-tirmidhi hadisai dubu uku da dari tara da hamsin da shida duk an yi sharhin su sunan an-nasa'i hadisai dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da takwas almujtana nake nufi almujtana ba alkubra ba alkubra hadisai dubu goma sha biyu ne lakin almujta ba an gane take sharhin su baya ga shi ku gaya min sai wanne ibnu maja tukun waɗanda suke ba ibnu maja hadisai nawa dubu hudu da ɗari uku da ainihin arba'in da ɗaya duk an yi sharhin su to idan kana neman total na hadisan na alkutubu sitta lissafi na ya bani hadisai dubu ashirin da tara da ɗari tara da ashirin da biyar kan rasa waktahu ta'liman tadrisan tanqihan sharhan haba mala sama kake nema ya ishe ka darasi wannan ya mai ɓata lokaci hauma hauman tara dukiya ya mai yaki halar da haram ga wani jami'i na Allah iya sanin mu kenan ga abin da yi mu mutanen Kano wannan ya ishe mu darasi wannan ba da lokacin da hankalin da haƙurin da juriyar ba darasi da ya wuce wannan malam yana da iko ya fita kasuwanci je Dubai yaƙi na ce yaƙi ku mai nake nufi ga abin da yake so yi mirasin nubuwa ya ba da lokacinsa wannan fa alkutubu sitta kenan ba a gama shirin muwatta ba ba a yi ba ba a wallafa ba ba a kaddamar ba yau wata ɗaya da kusan kwana biyar ina gidan shi da ɗalibai na biyu da suka raka ne kamkan na zo ne maka murnan kaddamar da muwatta ba na kano lokacin laita ne kuntum akun fa'afu zafazan azima amma uhanni'uk kan irin wannan aiki ba don gudun shi shige ba da san yi masa abin da musulmi ya ma bukhari ba ni harshen ka in sumbata ko in tsotsa ya wanda ke cewa haddathana akhbarana qala rasulullah lakin la naghlu wala nubaligh in har nayin ina da salaf akan haka in nayi to ban yi ba muka gaisa da malam ashe ganin ƙarshe kenan Allah kuwa waye san gaibi da kila ce ibn Uthman shikenan an tafi kenan muka fito naga shago a cikin wurin kenan malam kafin abu bayan karantarwa kuma yana taɓa kasuwancin shigowan fitika ficika da taro da nai da kwabo don samun abin kaiwa baki ba miƙa hannu ga wani ba shine iffan da yake magana kuma sun ce wanda ya miƙa hannu a bashi bai isa ya miƙe kafa ya wataya ba man madda ya dahu la ya mudrij lahu na ga wannan ce ina mota ka nace ga rashin akramakum Allah shikenan rabuwa kenan sai wannan faji'a din wata ɗaya yau da kusan kwana biyar kafin haka na kai mai ziyara a darul hadith a lokacin ya gabatar min da addoktor umar inda bawa ya ce wannan shine ainihin direct na darul hadith a zuci na ce ni'imar rajul ka caba ka gode Allah domin sai da ya fahimci wane ne kai innal asa min al-usayya inda ba domin at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u ba wallahi da bai dauko ka ba ashe ya fahimci wane ne wannan matashin malami yace shine director kuma suka ce suna wannan karin magana al'asamin al-manane suka ce idza ta'assara al-far'u bil asl wa athara al-asl al far idan reshe ya tasirantu daga asali a shi malayan san wane ne kai ya amince maka kan wannan wannan darasi ne babba ya ku ɗaliban ilimi almajirai irina ku saba da at-ta'limul mu'assisi wal mu'assasi dan ku gina baya dan za ku tafi zan tafi kowa zai tafi ku yi haƙuri lil'itala na san na wuce abin da aka bani amma na son kai gaba ne sannan shikenan sai I will rest my case kafin kuma daure na gaba ya sake dawa nake cewa a wannan gaba muwatta hadisai dubu biyu da ɗari takwas da sittin da ɗaya iya ni bincike na muwatta tun daga kitabul wuqud har ƙarshe duk in sharhin su haba malam nawa ake bashi na kuɗi so waye yan taimako so waye malam kana bukatar mutum jajirtacce tsayayye kafaffe ƙur'ananne in shi'tum kuma sunnanne in shi'tum ba bid'a ba to ulaika aba'i fajini bi mithlihim idza jama'atna ya jarul majami'a sannan sanan darimi hadisai dubu uku ne da ɗari biyar da ainihin arba'in da shida an gane ko to idan ka tara muwatsa da daribi hadisai dubu shida ne da arba'amiya da bakwai grand total gaba ɗaya daga alkutubu sitta zuwa darimi wanda bayan aka shiga sharhu sunna sannan ya rasu ina jin mai kuskuren haka ba total ɗin hadisan da ya sharhi a rayuwarsa guda dubu talatin da shida da ɗari uku da talatin da biyu haba malam sai ya yi bincike sai ya nazari kuma kowanne ya yi ƙoƙarin ba shi hukuncinsa a majalin ilimi muna ta fama da sunan nasa'i kusan shekara guda duka duka hadisi bai kai ma ɗari biyu tukun muke ta ba tuka zan tsaya nan sai daure na gaba
jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum in aka fara irin wannan za ga cewa ba ka so a tsaya to amma ba yadda muka iya dole mu tafi a yadda lokaci ya tafi da mu don haka zan ƙara mika abin magana zuwa ga dr umar ibrahim indabawa don ya ɗora akan bayanin da ya fara malam bismillah
طيب جزاكم الله خير malam yayi bayanai wanda bana jin akwai wani ƙari mai yawa da ya kamata a ƙara a kan jawaban da yi dangane da wato ainihin siffanta malam da fito da irin darussa da ya kamata a ce mu na baya mun kwaikwaya daga cikin wannan rayuwar tasa ya yi magana kwarai da gaske dangane da jajircewa wannan yana daga cikin abin da wato ɗaya daga cikin darussa da muke kallon su kullum muna ma ta addu'a cewa Allah ta'ala ya ba mu koda abin da aka faɗa illam na kulu na kunu mislahum na tashabba bihim domin abin yana da matuƙar wahala wato wannan darasin shine na as-sabr wal musabara wal hazmi wal azmi wal jid wannan abubuwa ne waɗanda suke wato ainihin a cikin ɗabi'ansa da rayuwarsa tun daga lokacin da yake koyarwa ɗalibai da yawa waɗanda su ce ya koyar da mu a makaranta a jami'a sai in tambaye sun ce a tsawon rayuwarku da kuka yi da shi a karatu kun taɓa zuwa kun zauna a cikin aji kuna jiransa sai su ce a'a ai ba wai mu zauna muna jiransa ba duk inda lokaci ya kai minti biyar kafin lokaci yana bakin aji yana jira wanda yake ciki ya fito ya shiga in ma shine na farko to zai je ya zauna a cikin aji yana jiran ɗalibai suna zuwa suna tarar da shi suna zama ba wai ɗalibai su je su zauna suna jiransa ba taɓa ganin wannan ba daga baya wato a karatuttukansa na, na masallaci tun ana tsohuwar jami'ar bayero har aka koma yanzu wato darul hadith ba wani wanda zai iya tuna cewa ga wata rana an zo an zauna ana jiran malam ya zo ya zauna ya yi karatu ba wanda ya taba wannan ba wanda ya taba ganin wannan ranar a zauna a ce malam wani abu ya dan rike shi ko ya dan tafi can yana jira ya dawo kaza da kaza babu wannan wani lokaci a dorayi wani bawa Allah ya zo ya yi fakin ya aje motarsa a daidai garejinsa shi kuma gashi ya fito lokacin karatu yayi ina mai motar nan baya kusa saboda kawai sai ya taka ya taka ya zo bakin titi ya tara taxi malam ya me yace ai lokacin karatu ba a tsaya a nemo wani yace a mai tagzi ka kai ni jami'a mutane suna zai suka ga tagzi ta zo ta sauke shi saboda kar ya zama an yi sallah za a fara karatun nan wato ainihin ya zama bai fara wannan karatun ba to wannan abu ne wanda muke ta fata Allah ta'ala ya sa mu iya kwaikwayon irin wannan wato ainihin ɗabi'u nasa sannan mutum ne wato mai dagewa da kuma tsayawa akan manufarsa duk wanda ya san shi bai san shi da tsalle-tsalle ba ya ce ga abin da zai kuma haka ɗabi'ar rayuwa kullum abin da yake ga mana kenan ce ɗabi'ar rayuwa da Allah ya halitto mutane a wannan duniya haka take bayan da za a yi a ce ko gudunmawa ne za ka bayar ka je can ka bayar ka dawo nan ka bayar ka tafi can ka bayar yana da kyau a ce ka tsara a wani fanni ne kake so ka ba da gudunmawa shi yasa za mu gani cewa ba za ka gani malam a can ko can ko can ba kowane karatunsa ka gani ko maganansa ka ji a cikin masallaci ne ko dai a masallacin jami'an bayero ko kuma a masallacin wato ainihin darul hadith wannan kuma karatu wannan jajircewan ba wallahi ba haka ta zo kawai a shuwa'iyyan ba a ce kawai haka aka gani bai samu bai samu wani a'a abu ne da isaka a ransa cewa ga abin da yake so ya cimma ga manufofinsa shi sa za ku yi mamaki idan na gaya muku wata magana daga tudun yola inda malam ya zauna kuma har Allah madaukakin sarki ya karbi ransa daga tudun yola zuwa wato kofar kabuga tafiya ce ko a ƙasa zaka iya yi minti biyar kaje amma wallahi malam yakan yi wata guda daga tudun yola bai je kabuga ba saboda ya kasa masallaci makaranta gida library karatu saboda duk wani abu da zai zo ya kawo ya shigar masa gaba akan waɗannan abubuwa ɗin mala yanayin ƙoƙari ya kautar da su wani abu da muka koya a cikin darussan malam darasin rayuwarsa shine wato tausayi malam mutum ne mai tausayi Allah ta'ala haka ya halicce shi musamman ga waɗanda suke da rauni iyaye mata shaida ne akan haka domin a wa'azuzzukansa sun canja rayuwar zamantakewar al'umma a ƙasar hausa mun sani wasu mun ji labari irin yadda rayuwa take da zamantakewa take tsakanin miji da mata a ƙasar hausa ke aje nan tafi can zo nan gyara shine wato irin yadda sadarwa take tsakanin miji da matarsa ana ganin cewa wato sakin fuska kyautatawa jan hankali wasa da sauran abubuwa wani abu ne wanda yake ko zai kawo raini ko menene amma malam a wa'azzukansa ya canja wannan tunani din tausayinsa ga mata iyaye ya kai matuka za mu ji abubuwa da dama da yake kiran mazaje zuwa gare shi kuma ni shaida ne mazaje da yawa sun zo sun yi godiya su ce wallahi da mun rasa yadda abu zai tafi kullum fada mu da muna tunanin ma haka ɗabi'an aure take kawai ku ta fada da matarka babu zancen zaman lafiya malai ce a'a ba haka bane dole sai kayi kaza sai kai mata kaza ita ma ba karfe bace ba ba kawai ka kawo mata tuwo ba tana son kaza akwai bukatan kaza mutane da yawa sai su dauka sai su je su yi sai su ga cewa al'amura sun canja musu a gidaddajinsu yana ba da misalai waɗanda da ka ji misalan za ka gane ice kana da mota motan nan duk wata ko wata biyu za ka je ka kai ta ina sabis ka kashe dubu goma ko dubu ashirin ko talatin ya danganta da irin sabisin da kake duk wata za ka yi wannan kuma kana zuwa mata mai fa duk inda za ka je za ka zuba mai tuwo kenan ka zuwa mata tuwon da za ta ci ta kai ka inda amma kuma sai ka je kuma ka bada ka bada kuɗi an mata sabis kuma kai ka san kwanan zancen idan ba kai sabis din nan ba to me yasa ita ka je ka ɗauko ta ga yadda take ga yadda ta baka sha'awan har ka auro ta ka kawo ta gidanka ta zo ta haihu ta sha wahala ta yi maka kaza ta yi kaza ta yi kaza amma kuma babu sabis kuma kana so kuma a ce rayuwanta kuma ta tafi cikin daɗaɗa maka da sauran abubuwa mutane da yawa sai su gane saboda haka sai zama sun kawo canji a cikin wato ainihin rayuwarsu babban abin da nake so na faɗa a nan shine wato malam wani mutum ne da ni dai ni dai ban taɓa ganin wani mutum da yake wahalta wa iyalansa ba wallahi al'azim sama da malam domin akwai ‘ya'ya da mata, domin akwai abu abin da wato da zan faɗe shi mu a ɗabi'a ma da al'ada musamman a ƙasar Hausa sai a kalli abin kamar cewa wannan ma ai mutum ya wato ainihin bayar da kansa. Domin yana da wahala a ce a cikinmu nan akwai wanda yake ɗaukan ‘ya'yansa ya yi musu wanka, ya shafa musu mai, ya sa musu kaya, ya dafa musu abinci. wallahi malam duk ya yi wa 'ya'yansa haka da yawa waɗanda suka san malam a farko-farkon rayuwarsa a zuwansa garin nan sun san shi ne a makarantu da ike kai 'ya'yansa da ce wannan a shine shine malam ahmad shine ya kai yaransa ya aje ya tafi wannan makaranta ya kai yarsa ya aje ya tafi can ya je ya kai yarsa ya aje in an tashi kuma ya koma gida ya je ya dafa musu abinci ya gyara musu ya dawo kuma an an tashi kuma ya ɗaɗɗauko su haka rayuwarsa take so abinda kuke ji yana faɗa na a kyautata wa iyali a tsaya a kyautata wa mata ba faɗa muku yake yi kawai haka nan ba kafin ma i faɗa shi ya aiwatar da shi a gidansa duk wanda ya san shi ya san yadda gidansa yake ya san irin wannan mu ma da ba mu tashi a gidan ba wallahi da a ce laban nono kindirmo yana fitowa a jikin mutum da nama wallahi da ya fito a jikinmu saboda su kaga abubuwan da yake faɗa na a kyautata wa iyali wato wannan abubuwa ne da shi ya ɗabbaka shi watakil wannan ɗaya daga cikin sirrin abin da isa mutane suke jin waɗannan maganganun kenan suke kuma aiwatar da su domin shi ba ya amurun nasa bilbirri ba ne wa yansa nafsahu a ta amurunan nasa bilbirri watan sauna an fusa kumla da yawa abubuwa kafin ya zo ya ce mutane ku yi shi a karan kansa wato ainihin ya ɗabbaka su kafin ya cewa mutane su watakil na da abu guda ɗaya da shi ne zan faɗa na ƙarshe amma kafinsa a ƙarshen wannan zango ɗin wato akwai maganan yin kira zuwa ga Allah bisa hikima da kyakkyawan wa'azi wanda Allah ta'ala ya umarci masu kira ga Allah su bi wannan gwadabe din wannan gwadabe ne da malam a kansa ya rayu a kansa ya bar duniya salon da'awarsa duk wanda ya santa ya san da'awa ce cike da hikima cike da wa'azi mai kyau mai wato ainihin mai kyau wanda yake za ka ji wa'azin wa'azin ya maka aiki ba tare da an bata maka rai ba za a gaya maka gaskiya duk da cewa bahaushe yana cewa gaskiya mai da ita ɗaci ne da ita amma malam zai saka mata abin da ba za ka ji wannan ɗacin ba sau da yawa yana faɗa ya ce masu faɗan gaskiya tsirararta ya ce ya za ku bari bature ma ya fi ku hikima bature fa da ya magani mai ɗaci sai ya kafso sai ya zuba magani mai ɗacin na a cikin kafso sai ka sha baka ji ɗacin ba ya maka magani kuma a cikin ka to me yasa an kana da gaskiya ba za ka yi ta yanda mutum ba zai ji wannan ɗacin nata ba ya zama na ya haɗiye ta ba tare da wato ainihin ya ji ɗacin ba tun da kai buƙatar ka shine ya zama wato ainihin ta yi masa amfani sannan wato wani misali sau da yawa da yake bayarwa da cikin hikimomi na kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a mai isa wani lokacin idan an zo ana ta kai kawo akan al'amura ya ce ai kamar fanka ce fanka da kake gani tana juyawa tana juyawa in kana so ka tsayar da ita ka zo ka ce kama fankan nan za ka yi ka tsayar da ita me zai faru ka karya hannunka ka lalata fankar ka jawo touch na a jikin wato wayarin ɗinta barna kala kala za ka yi ice amma da za ka duba ka ce to wai ina mukunnin fankar na sa shiga shan sai ka je ka kashe shikenan sai me sai fanka ta tsaya baka wahalar da hannunka ba baka lalata fanka ba baka jawo cewa wayoyi sun sami wato ainihin matsala ba saboda haka wannan da yawa yan uwa sun jijji irin waɗannan hikimomi na bayanai na maganganu yanda ake ajiye ƙwari'ore a gurabansu mutane su amfana su ji gaskiyar da ake so su ji ya zamana wato ainihin sun amfana muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya haskaka gabarinsa ya sa gabarinsa ya zama rauda min riyadil janna Allah maɗaukakin sarki mu kuma ya ba mu gwiwa da ƙarfin gwiwa da kuma iko na kwaikwaya da kwatanta irin waɗannan halaye na gargari waɗanda ya aiwatar da su a cikin rayuwarsa.
Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. Barakallahu fikum ya الدكتور yanzu zan mika abin magana zuwa ga malaminmu don mu ci gaba da ɗiban wannan darasi na marfiya da malam yayi malam tafaddal barakallahu fiku wa fikum barakallah na tsaya baitin na na'am na ce durarul ulumi lissunnati okay na tara ko kunta fina مئول الخير إذا أقبل الشر يفوح بالدغل كنت يا مال ممو يا وندا يا بعد قدما با كرما با وجن مع الأمة تربية to mu cikin mu ka kasance mi'iwal ɗalibai wa zai fassara min mi'iwal da hausa ko nake tambaya gatari ba shine maiwal sa'asu shine gatari menene maiwal kudin durusu maiwal diga ita ce maiwal diga to sai dai mushkilar ita ce bahaushe ban san sunan da ya ba diga ba diga yake cewa kuma diga turanci daga digin ya kwari kuwa ina a shi ne ai yanzu bari tambaye ku me ake kaiwa makabarta don a yi tono da shi da hausa ku gaya min ba shi ne diga ba to shi ne mai iwal da an kun haɗa ya mashayar na ce to ya malaminmu Allah ya rahamshe ka ka kasance cikinmu kamar diga irin ta alkhairi dagi ko dagi amma na alkhairi domin diga amma mutum ya tono alkhairi a yi amfani da shi ko ya tono sharri to ne sai na shabbaha shi an gane a matsayin bangaren isti'ara wanda ke tasiriya kunta mi'walan kai diga ne an gane ku amana alkhairi idza aqbala sharru yafuhu biddaghal a lokacin da sharri ya tinkaro al'umma yana furzar da dagwalon sharri to kai sai ka tono alkhairi a yi amfani da shi shi wancan sharrin kuma sai abin ne shi wannan magana ce a dunkule ai ma'ana abin da ya karantar na ce da ku hadisai sharhin hadisai dubu nawa na wannan lokacin dukkaninsu alkhairin da ainihin kuka ji a cikinsu suke to ka kasance haka ina fata an gane ko kun tafin nasi misalin ra'i'a cikin al'umma ka kasance wato abin misali ra'i'an mai kenan mai ainihin birgewa mai jan hankali mai nusar da kwakwalwa ta gane ga alkhairi duk abin da kuka ji dinnan ai shine misalin ai haƙuri girmama jama'a hikima kiyaye lokacin karatu fifita shirfa ɗin shi fagen da Allah ta'ala ya bashi da kuma tsintsini da rashin girman kai da kuma tawazu wani abu ya faru الشيء بشيء يذكر وبالمثال يتضح المقال wasu yara 'yan mata suka zo daga kaduna zai kai shekara sha biyar yau kila ko ashirin suka ce malam mun zo ziyarar malaman kano ne kowacensu da niqabi masha Allah da safa a hannunsu masha Allah sai suka yi zango a gidana suka gashe ni don Allah malam ko za ka yi gidan Sheikh Dr. Ahmad na ce a bi kulli suru nasa su a motata da iyalina tun kafin ya tare a tudun yola a ina kenan a ɗorai muka je ƙofar gidan waɗannan 'yan mata suna cikin murna da farin ciki za su yi tozali da malam yau saboda saƙon ya kai kuma ba kaduna ya je lakca ba yi amma saƙon ya kai yana nan inda yake a gida abin shi kuma saƙon allah ya kai kyakkyawan zato saboda sidqun niyya allah ya ga dan allah akai haka muke kyakkyawan zato sai ya ce Allah ya hanna shiga ba lokacin saukowa ta bane amma ganin ka yasa na sauko na kasa mance wannan mutuntawa da yamin sakon kenan a wurin tawqir ihtirab ba lokacin na sauko bane amma ya saboda na hango ka daga ɗalibin ilimi almajiri da waɗannan almajiran to wannan ni darasi ne a gare ni ba lokacin saukowar shi bane amma duk da ka yi haƙurai sadaukar ɗaya kenan na biyu ya yi maraba da waɗannan yara 'yan mata sai ce da su huna shahid to a riƙe addini da kyau da sunna amma ban da shishigi ban da shishigi ban da wuce iyaka a zamanto baina baina tsakanin tsanantawa da sako-sako shi ya hango abin da ya hango 'yan mata ne ƙoƙon na ja bin sunna daga nan kila a iya samun wuce iyaka kaga yaya bai su kan shigan da suka yi saboda hikima irin ta malan a lokaci guda kuma ya ja hankalinsu zuwa ga hanyar salaf mana ku ci gaba da rike sunna madalla da wannan sannan ku dage amma kuma da hankali ma'ana ku ci gaba da neman ilimi kenan yana daga cikin darasinsa da muka koya muka koya shine mai zaburar da matasa akan neman ilimi tashi ku yi karatu sannan kuma kamar da na faɗa mutunta mutum lokacin hutunka ne lokacin kailula ne kila kuma lokacin ne maru da aka da ya hango dan uwan shi ne na ƙasa da shi ɗalibi ya ce na sauko ai da sai ce ba lokacin fitowa ku je ga zan sauko misali lokacin wannan aure na babban darasi ne da ya kamata ka koya na koya ki koya mu koya yi mutane mu'amala mai kyau a irin wannan janibi na fata an gane ko sannan sai baiti na gaba nake cewa kun tafin nasi na faɗi wannan kun tafin nasi misalan ra'i'a yastamiddu nura min nasjil uwal ka kasance misali mai ƙayatarwa تو يستمد النور طيب من من المستمد هنا شي مالا نيكو شي النور دين لو سألتكم يستمد النور وتو كان نيمو ددي istimdad ma'ana rayuwarka ba da ka kake ba kakan kalli magabata ne ka samo ƙarin karantarwa kai ma da wayewa daga zubi irin na arra'ilul awwal magabata kenan ومن شقيق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الامام الالباني ke cewa karkashin wannan aya mai lamba 114 cikin suratul nisa yace bin Allah da manzo kadai bai isa ba sai ka koma bisa fahimtar magabata wadannan magabata su ne ke kira nasjul uwal saƙa irin ta mutanen farko akan ta kake akramakumullah kenan kulawa da tafarkin magabata na daga cikin darasin da malai karantar da mu ba ra'ayinsa ba ba tunaninsa ba bai ce ahmad ya ce ba haddafana ya ce akhbarana muhammad bin suttinnisi akhbarana wani wani qala duk dukkanin su magabata ne kowa ka daga shi a tutar kirki nauyinsa ya wuce akhbarana gundar muhammad bin ja'far almajirin shu'ba malamin da aka ce ya shekara hamsin yana azumin annabi dawuda gundar ya yi azumi yau gobe ce yana azumi every other day waɗannan su ne a gabansa su ne fitilun shi su ne ke instant gare su ba ra'ayin wani ba a lokaci guda kuma da hikima ba tare da kaji ya ƙwarza ne maka zuciya ko ya zage ka ba sai mara gaskiyar ya fahimci shi fa an zage shi to ne aka iya da shi kuma wani abu ya taɓa faruwa aka kai karan ahlus sunna a Kano ba zaman ta ba fada sarki aka ce ai suna zagin mu ne muka yi mamaki wani zagi sai suka ce ai ba mai gane zagin sai mu to wace magana ce wannan idan malam ya ce qala Allah qala rasul ya ce kaza bid'a ne kaza ba daidai bane kuma sai ka ce na zage to ya zaka yi da wannan to kuma duk hikimar ka dole gaskiya sai ka faɗe ta duk hikimarka abin da ka faɗin abun wani ɗaci ne to kuma sun ki faɗa amma ya zamanto da hikima to Allah ya malam baiwar wannan hikimar wanda dukkanin ɗaliban ilimi sun tasirantu da irin wannan karantarwa sannan ga wani abu muhimmi ni da ya ja hankali na ma a sani na Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba Allah ya ji kan malam yana da kusan 'yan uwa da ka ce ‘ya'ya a zaune misali Amerika, da wanda suke gari guda, amma a sani na, ba wai gayyata ya je can ne bai samu ba, amma manhajin da Dr. Umar ya faɗa a kanta yake, bai tsallake ya bar nan ba, bai je ko ina ba, yana nan. Kowa da manhajinsa, wannan manhaji ne ko muhimmi matuƙa gaya, har yi min wani bayanin da ba zan faɗe shi a nan ba. na ɗauki wannan misalin muhimmi ne kwarai da gaske kuma da na ce da ku ba sai na kawo shi ba kawai dai na yi ikfa'i babu izhari amma abu ne da ya amfane ni ina fata an gane ko daga cikin ɗabi'unsa nagartattu wanda ainihin na amfana da su saboda haka wannan baiti ka kasance cikin mutane misali mai matuƙar ƙayatarwa wanda ya stamiddin nura min nasjil uwal kunta lil maidani faris huda la yaruddu qawli illa man hazal ka kasance malan wato mahayin doki doki in garma a fage irin na shirya ko ba haka ba akwai wanda suke farisi ne a fagen kaza wasa da sauransu shekaru talatin ga abin da sharhin su dole ka yadda gwanin su kuwa a fagen ilimi da ilmantarwa ne karatu da karantarwa fahimta da fahimtarwa ganewa da ganarwa ɗaukowa da ɗaukowa haka malam ya tafiyar da rayuwar har ajali ya zo mai shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai masu tsada tamanin da ɗaya ko ba shekarun kenan ba tamanin da ɗaya 1940 bana kai lissafi amma mai tafiyar da su kuma haka wannan hasken zai ci gaba ba za a mance da shi ba ko da shekaru nawa ne ka'ida ce akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa huwa yasri ala thara yudhannu min al-ahya'i wa huwa adimu ya ce ma abocin ilimi a raye yake ba yakan ce ƙalar bukhari ba bukhari bai bar duniya ba amma kamar bukhari na gabansa a lokaci to haka duk wanda ya rayu akan ilimi kai ma ka tashi ka nemi ilimi Allah zai khallada ambatanka masu kuɗi da yawa zamaninsu a shekar mamur gumi da suka rasu wake jin labarin su misali matasa ku mai da hankali ku ci amfanin lokacinku malam bai toza ta ƙuruciyarsa ba hausawa suka ce in ka ga tsohon banza bincika yaron banza ne ya tozarta ƙuruciya sai tsufan ya tozarta to da haka nake cewa a wannan wurin ka kasance sarisal maidan la yaruddu qawli illa man hazal wa zai janja da abin da na faɗa babu na ce ba mai raddin wannan magana tawa illa man hazal sai wanda ya gwalantuwa ya yi ɗuma sariya cikin magana sannan kusan ƙarshe kenan nake cewa tunan ne ƙashin bayan kusan abin da ya so samin rai lokacin rasuwar malam a cikin baiti na nawa ya ce zurtuhu ni na ziyarce shi tibkan linahjil mustafa saboda tafiya kan doron samfurin karantarwa annabi mustafa annabi muhammad dallana alhadi ala khairu menene milal alhadi annabi mai kyau shin ya halatta mu ce da manzalla alhadi ne na'am wa zai bani ayan da Allah ya kira shi alhadi a Qur'ani ayin al-huffaz wa innaka latahdi ai bai ce innaka lahadi ba tahdi ce wannan sifa ce kuma eh to amma ai daga sifa zaka zakulo suna ai wannan aya cikin suratu shura wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil la na'am lalle kana shirarwa kenan ya halatta kace da manzon Allah alhadi ne wala shak to sai nake cewa na kai mai ziyara bisa bin manhajin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mai shirwa shi ya shiryar da mu zuwa ga hanya mafi alkhairi kana fit tarkizi an gane min inayatin na tadda shi a wani tsoki a ɗaki a wurin da ake kira wahidatu al-inayil murakkaza ICU abin da ya faru ranar uku ga watan aljumada al'ula a saniya daidai da shi daga watan janairu 2022 bana kenan mun tashi daga darasi na sanar da sa'i ran alhamis bukata ta in je in huta sai aka ce ana ta kiranka a waya wayarka a kulle to sai iyata ta bugo min ta ce abba fa kaji kaji kaji sai na buɗe wayar to sai wanda ya kira ni cikin yaranmu ne sai ce ai ga halin da malam ke ciki ya ce wani malam ya ce sheikh dr ahmad bamba me ya faru sai ce ai yana asibitin arewa surgery ina jin suna wajen kwanan magini ina tsammani to sun bar can sai suka ce daga can an ɗauke shi daga arewa surgery an kai shi akph sai na gaban ka ta zama ba ranar alhamis ne an dawo a gajiye la'alla masu azumi sun yi azumi saboda haka sai na garzaya na ce kai ku ɗauko mota mu tafi asibiti na je icu na ga dr umar indabawa a wurin kaga mafi alkhairin tarbiyya kenan yana daga cikin haƙƙin malam akan ɗaliban malam dukkanmu mu mutunta shi musamman a cikin hala irin wannan to ya cika wannan kuma ina kaddara ka musamman saboda abin da na gani a wannan lokacin ɗaya kenan na biyu na ga kwarai daga cikin 'ya'ya can gaba kuma sai ga wasu mata duk a waje sun yi cirko-cirko can sai na ga matan sun fashe da kuka ashe su ma tasu uwar ce lokacin ta yayi aka fito da gawar aka wuce da ita to sai masu tsaro suka ce ai ba a shiga na ce na sani ai ICU ne ba za ka shiga ba ni burina in ji ga malam a wani hali yake ciki tare da ba abin da zan iya la uharriku sakinan wala usakinu hatta mutaharrika to ana cikin wannan hali sai ga shi shugaban asibiti professor sheshe jazahullahu khaira ya taho shi da wata tawaga ta ƙwararru zab zab cikin ce ta wannan gwamnatin suka zo to sai muka shiga ainihin sau ni da shi dr umar muka shiga ɗakin aka ce sai kun cire kayanku aka sa mana riga ta shiga irin wannan wurin wanda za a ɗaure ta ta bayan rigar takalmi ma a cire kuma nan dole ka bi ta dabir ne tabbiyya sahiyya muka cire abin da ya zo zuciyata na ga kusan kowa a wannan wurin kansa na kallon sama haka an girka masa mai ake ce oxygen al-oxygen numfashin na harba kafin jin ga malam kenan sai ga wani ɗaki a ɓangaren hagu wani ɗan tsoki a ciki sai na ga malaminmu mai tarbiyya mai karantarwa mai ilmantarwa a kwance na ce kai ga ilimi nan kwance ga sani nan kwance Allah kai ka san me za ka yi ya jama'a wato a lokaci irin wannan watakil idan baka sami wato rabits na zuciya ka danne ba kila sai ka fashe da kuka a wannan lokacin me zai haifar da wannan eh tunanin ah wannan bawan Allah da shekaru aro aro ya kasance shi nan na kuma kalli fuskar yanda numfashin ke harbawa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce Allah kai ke da rayuwa kai ka san me zai biyo baya an sa mai oxygen sai ka ɗauka kamar yana fahimtar ka amma abinda na fahimta bai gane waye akan shi ba wannan ita ce ni fahimta ta ballantan ce akan makalla ya jiki na kasa furta magana na kasa ni dai abin da nake istirja'i da hauƙala la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi nake nufi da zurtuhu kuma shi wannan wuri da ake kira ICU intensive care unit intensive care suka ce ita kanta care ne is intensive ina ya ce rukizat murakkaza wato wani tsuki ne na la haula wala quwwata illa billah har wani ke cewa da ni malam ai duk wanda ya shiga wurin ba lalle bane fito da rai na ce ba lalle bane kuma abin da ka faɗa ya tabbata haka na kalli malam in taɓa jikin ne in masa addu'a jikina ba zai iya a lokacin kuntu shibha munharan a tunanina me zan iya waccan dai addu'a din Allah ka tashi ka faɗinsa Allah ka sa ya tashi daga wannan ciwo iya abin da zan iya faɗa kenan tsira ka sai muka fito na yi bankwana na ba su dr umar a lokacin to gaskiya saboda rauni irin na zuciya da ragwanci in ka so ka faɗa ka na zuci sai na kashe waya don mene haka ba na so kawai a kira ni cikin daren a ce malam ya rasu hato in baka so in mai so ya sofa wasu sauyi to wallahi haka na je gida baccin da ya gashi nan gari ya waye salin alin a iya sani na menene tafasil ban sani ba da safe ranar juma'a ranar hudu ga watan saniya aljumada saniya bakwai ga watan janairu 2022 sai na gaya mutane a masallacin to kun ji halin da malamin muke ciki je na kai mai ziyara ga yadda take yana raye ban sani ba don wayewan garin kenan ya koma ga mahalicinsa ban sani ba abin da na kira ga sa malam cikin addu'a can sai shi wannan yaron ya kira ne daga baya ya ce eh yanayin ya yi kyau sai na samu relief ɗan sauƙi a zuci kulura ɗan sauƙi saboda abin da ya gaya min wanda da shi shi yake ganin ya samu sauki a har malam yana tunanin ma a cire masa wannan oxygen sai ta wannan ba shine alamar sauki ba a zuciyata la'alla abin ya dame shi ne wannan labari ne suke bani can sai karfe goma da minti hamsin da takwas cip cip sha ɗaya sauran minti biyu sai yaron ya kira ni ya ce malam ya rasu ce kai jama'a wala ya jama'a wannan abun ya girgiza ni na jiyan da ka san shokin na lantarki kamar kafata ba za ta ɗauke ni ba na ce inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu sai shi CMD sai min text message ya kira bai same ni ba sai ya sallama sai na kira shi ya ce malam malam fata Allah ta kasance ce kana nufin ya rasu ya ce malam ya rasu na ce to shi kenan na sami tabbas da dahir daga bakin ka ce malam ya rasu kafin mu ce za mu sanar to shi nake nufi a inda nake cewa kana fi tarkizi min inayatin hikmatar rahmani man azza haka ne wajal kana fil qalbi nashijin bil buka a lokacin zuciya ta ɗume da kuka bashatul afkaru lil amril jalal ƙwaƙwale da tuntuntuni malam sun ɗumauta sun abauce daga ɓaish saboda wannan al'amari mai matuƙar girma ina fata an gane na ce rahimallahu da rahmatan Allah ji kan wannan mamace namu rahama wadda wasi'at ta yalwata komai da komai bal ba ma rama ta kasance ba ta da iyaka wa rahmati wasi'at kullu shay shamilatan fawqa ramal har ma adadin din zaka yi lissafi ya fi rairayi yawa wannan ibara ce kawai dan ka nuna fatan da kake da shi lalla ban sani ba abin da ya rage zan samu dawowa in kammala ko ko dai karshen kenan to barakallahu fi
barakallah fikum wa ahsana ilaikum Dr. Umar Ibrahim hafizahullahu ta'ala zai ci gaba da yi mana bayani akan darussan da za mu ɗauka malam bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi maratan ukra daga cikin darussa din wato akwai darussan da malam yanzu a cikin bayanansa wato ainihin ya tsokano mini su cewa wannan wasu darussa ne waɗanda su ma muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka su wannan darasi shine wato ƙanƙan da kai tawadu ƙanƙan da kai duk da cewa mun sifanta malam da cewa mutum ne mai izzatin nafs amma mutum ne kuma mai tawadu wato yana da wahala musamman a fagen ilimi duk wannan ɗimbin ilimi da Allah ta'ala ya horewa wannan bawan Allah amma ina tabbatar muku cewa a shekara goma malam bai ba da sabuwar fatawa guda goma ba musamman a kan abubuwan da suke sababbin al'amura da suke faruwa idan ka yi masa tambaya ka buga waya ka yi masa tambaya akan abin da ya shafi sujudu sahu wannan abubuwa ne tabbatattu zai ce maka kaza kaza kaza ne amma ka buga masa waya ka ce masa da Allah malam federal government ta Najeriya ta fitar da wani abu da ake ce masa sukuk meye hukuncin mutum ya shiga wannan ko isi wannan sai ce to akwai biro a hannunka rubuta lambar wannan malami Professor Ahmad Murtala Dr. Abdulkadir Ismail ne wane wane ne ka kira su ka tambaye su wata tambayar yakan ajiye ta mai ce ka bari zan kira ka an gaya maka amsa sai forum ya zo ya zauna kafin sallar juma'a akwai ka'ida na cewa sai an zauna ya ce ma huduban da za a yi akan me za a yi akan abu kaza za a yi huduba me da me za ka ci abu kaza da kaza da kaza ne zan faɗa a ciki a'a to abu kaza ba lokacinsa bane yanzu cire shi saka abu kaza a ciki sannan kuma ce to ga wata tambaya kuma wani ya yi tambaya ra'ayi kaza kaza kaza kowa ya san tambayar da zai masa sheikh dr kasim ramadan wannan mai malikiya suke cewa malam kasim ramadan sai ka ji ya janyo ma nasu muktasar in ce ai malikiya sun ce kaza da kaza sun ce wabihi orifa to shikenan Profesa Ahmad Murtala me zaka ce dangane da wannan matsala kaza kaza kaza kaza to me ya matsaya kaza da kaza da kaza ne shikenan sai kirawo mutum ya ce masa to ga amsa kana wanda mun sani yanda fatawa ta zama koyaushe me hukuncin kaza kaza ne me hukuncin kaza malam baya yin wannan saboda tawazu'unsa kuma sau da yawa za mu zauna da shi za ka yi mamaki shi sa sau da yawa in na ce in ce malam uba ne malami ne kaka ne domin wani lokaci idan mun zauna ana magana musamman ta ilimi sai mu mai da shi kamar kakanmu shi ma haka ya ɗauke mu kamar jikokinsa saboda yanda zai mana magana da yanda mu muke yin magana wani ya ce min ina mamakin ku yanda kuke tashi a gaban malam ku hawo mumbari ga malam a zaune ko kuna yin khutba kuna jan hadisi kuna karanta ce ai dan baka gan mu ma a office bane dan baka gan mu a gida bane ba ma yakan kawo mas'ala ma ce a tattauna wannan mas'ala kuma a lokacin nan baya so ma kai muwafaqar ra'ayinsa saboda so ike mas'alan a jijjiga ta shi sa wannan tawadu nasa duk wanda ya san shi ya san wato ainihin tsarin rayuwarsa ya zauna da shi ya san wannan malam sheikh muhammad bin Uthman allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi yana daga cikin wato mutane waɗanda malam yake ƙauna na fahimci haka da daɗewa akwai lokacin da ya je ziyararsa muka yi sallar isha a ka'idar malam yakan fito ofishinsa ya zauna shi kadai in ba ɗaya daga cikin waɗannan ɗaliban suna nan ba zai zauna kuma kowaye kai za ka je ka yi sallama malam kaza da kaza ya baka amsa mutane da yawa sukan zo su ce min da Allah muna so ka haɗa mu da malam muna ce a ku je masallaci mar ku je masallaci za ku sami malam yana in ka je kafin sallah karfe goma sha ɗaya zuwa sallah azhar yana nan a office ba wani ba bai cewa ban baka appointment a dama abin da ya fito yi kenan abin da ya sani zai gaya maka ya gaya maka matsalan ka da zai iya warware ta a wurin ya warware maka wacce zai jinkirta ya ce sai wani lokaci ya gaya maka shi sa wani mutum ya zo daga Gombe sai ya gan shi ya fito daga masallaci shi kada yana tsallaka titi zai tafi gida sai ce wannan ba Dr. Ahmad ina yan agaji hani na dama yana daga cikin burina da na zo Kano in gan shi a ce a in kana son ganin sa ka zo masallaci kai sallah in kai sallah ka biyo kofan da yake kai masa magana in kuma kana son doguwar magana zo kafin sallah azhar yana nan a office yana zaune in ka shiga kai masa duk bayanin da zaka yi mutane da yawa su ce malam na zo ne in gaishe kai ce Allah ya maka albarka na gode kwarai da gaske salamu alaikum wa rahmatullah ya gaisa da malam to amma bayan sallar isha in yayi sallah wannan lokacinsa ne khas da iyalansa kisa yana da wahala a ce ya saurari wani abu in ba daga masallaci zuwa hanya ba ko kuma wato waɗanda ya saba tsayawa da su su yi magana na wani ɗan lokaci amma yana da wahala a ce ga wani bako ya tsaya ya saurari shi amma na sani cewa a occasions guda biyu sheikh muhammad bin Uthman ya zo bayan sallar isha malam ya tafi office in koma office an je an zauna da shi har lokacin da ya ce malam hatta la utila alaikum ya ce ha babu damuwa ya ce a ai yanzu lokacin huta ne sannan ya taso ya fito so wannan ba karamin abu bane shi isa Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da cewa yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda suka je suka ga malam ido da ido a lokacin da yake cikin wannan hali Allah madaukakin sarki ya dawwamar da wannan soyayya taku ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin aljanna abu na ƙarshe da nake so na faɗa shine da kuma muka koya a cikin rayuwar malam shine al-isti'dadu lil mauti wa ja'alha nasb al-ainain shirin mutuwa shirin mutuwa har wata ran nace masa yi wata magana yi wata magana ce malam lalle kai ne ever ready ice a to akwai fashi ne ba fashi abubuwa da dama suke tabbatar da wannan wani lokacin idan malam ya zo yana magana sai mu ji kamar mu fashe da kuka saboda muna jin cewa wani abu yake faɗa mana wanda akwai abin da yake nufi da shi ci sa kullum a cikin rubuta wasiya yake wasiyarsa ta ƙarshe ya rubuta ta ranar talatin da ɗaya ga watan mai shekarar da ta wuce wata shida da suka wuce wanda akwai wasu kwafi kwafi kwafi da amma ce wannan ita ce wasiya ta ta ƙarshe da ta nan wanda ya rubuta wata shida kuma Allah maɗaukakin sarki ya karbi rayuwarsa wani lokacin idan aka ce to ai ya kamata mu je a ga likita ko ya kamata ai kaza ya kamata sai dariya sai ce to inda sauran lokaci mu je mu gani abin da likita zai yi ya amfani a ci gaba da zama ice wallahi idan lokacin ka ya kai duk likitan da za a kai ka wajensa karasa ka zai to na ga wannan darasi din da idona kamar yadda sheikh ya faɗa duk wani ƙwararren likita a aminu kano sai da aka kirawo shi icu duk wani magani da allura da aka san za a sa wa mutum ta ceto shi ko ta yi masa wani amfani sai da aka ɗauko ta cmd da kansa shugaban asibitin aminu kano kakkafa professor sheshe sai da ya zo wurin Profesa Mahmud Umar Sani yana wurin shi mu muka ringa ce masa ma kai hakuri ka tafi gida ka taso daga jami'a ka zo nan ga dare yayi kai hakuri ka tafi gida ya kira wannan wane ka bar abin da kake ka zo nan wane ka bar abin da kake ka zo nan amma abin da Allah ya kaddara babu wanda ya sai hana lokaci ya kai Allah madaukakin sarki ya karbi abinsa to wannan darasi ne wanda wato yana da kyau mu ɗabbaka shi a rayuwarmu kullum ya zama akwai mutuwa a idanuwanmu akwai mutuwa a cikin zukatanmu da maganan duniya ba kadai muna kallon cewa lokaci zai kai duk abin da ya kamata na shiri ya zama na wato ainihin mun shirya ni na sani cewa inda zai yi magana da zai yi magana ko a wannan lokacin ko yanzu a bashi dama yi magana babu wani abu da zai ce da kaza nai da an bani dama din nan nayi abu kaza duk abin da ya kamata ya yi kafin mutuwansa Allah ta'ala ya bashi iko ya yi shi abin da zai rubuta abin da zai fada ya fada abin da zai rubuta ya rubuta abin da zai wajahar ya wajahar abin da zai ja hankali ya ja hankali sai dai mu da ya bar mana wannan mu ma ku taya mu da addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya ba mu damar da iko da karfin gwiwan aiwatar da waɗannan abubuwa da ya bar mana su Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya ba mu wato kwatankwacin irin tasa a ƙarshe ina fatan ina jan hankalin yan uwa akan mu yi kokari lallai mu sanya ikhlasi a cikin dukkanin ayyukanmu koyarwa da koyo mu sani cewa waɗannan abubuwa ana neman yarda Allah maɗaukakin sarki da su ne idan ka nemi yarda Allah da su ai zukata da komai ma na duniya yudabbirul amr ala lahul khalqu wal amr ubangiji tara shine mai juya komai sai kaga abin da baka taba zata ba Allah madaukakin sarki yayi maka shi duk da wannan abin da muka faɗa na cewa malam mai kaffa kaffa mai kamewa ne mai kaucewa shiga abubuwan da ba su shafe shi ba da kaza da kaza da kaza babu ruwansa da cewa sai yayi wani abu da zai bayyana kansa ko i fito i nuna kansa ko kaza ko kaza ba ruwansa da wannan gata gomashin da Allah ya yi masa bayan rasuwarsa suke ta mamakin waɗannan mutanen daga yana suka ko wasu sun sauko ne daga ko sun bulbulo daga ƙasa yadda al'umma tare da cewa ga lokacin da aka bayar na jana'izansa kamar yadda malam ya faɗa ya rasu karfe goma da wasu mintuna aka ce ana yin sallah za a yi jana'izansa wanda da an ce an kai bayan la'asar don mutane da yawa sun to daga katsina kaduna ina ne ina ne sai daga baya suka yi to suna zaton cewa za a kai har bayan la'asar amma yana daga cikin wasiyansa da koyarwan kuma addinin musulunci cewa a gaggauta wato ainihin kai wato ainihin mamaci makwancinsa wannan wasiyan muka bi shi sa muka sanya cewa ana yin sallar juma'a a yi masa sallah a kai shi makwancinsa amma kowa ya ga irin tagomashi da baiwa da karramawa da Allah madaukakin sarki ya yi masa muna fatan karrama wanda zai masa a can tafi wannan ya zama yana cikin wanda yake cewa ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa salamu alaikum
jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum waɗannan bayanai masu ratsa zuci yanzu zan ba wa sheikh muhammad ibn uthman hafizahullahu ta'ala don ya karkare mana wannan karatun da ake na marfiya
Allah ya saka alkhairi wasu abubuwan da suka shafi rayuwar malam misali da na tattaro tun daga can birnin kumasi da karatu da makaranta wannan dukka hirar da aka yi da malamai sun riga sun gamsar ba sai mun koma gare su ba amma ci gaba da karkare abin da nake da shi nan wato jimami ne nake yi a bauti na nawa laita shi'iri laita shi'iri كيف صد فرجة طرأت وربنا يحيي الأمل wannan tambaya ne nace to wannan katafaren bango hamshakin malami gogagge taqiyyi insha Allah ta'ala cikin bayan Allah nagartattu aka bani hasiballahu hasibu Allah ya rahamshe shi to yanzu Allah ya dauki abin shi to sai nake cewa ya za a yi wannan wawa keken gibi a cike shi ne كيف ليت شعري كيف صد فرجة طرأت وربنا يحيي الأمل تيزاي أي سدي نوانا فرجة وانا ثغرة hausawa sun ce ba wai rabo da gwani ba me karshen karin maganar kan amai da gwani mutanen yan uwa a ghana sai suke wani rubutu suka ce the wall the wall that fell and shook the world haka suka fada ko kai ma mai kama da haka bangon nan da ya ƙasa kuma ya girgiza duniya tasirin malam ba tasiri ba ne misali a kano kawai ko a najeriya ta arewa ko misali ainihin a afirka tasiri ne na duniyar musulunci wanda suke magana da harshen hausa sun girgiza sun ji wannan al'amari to shine nake cewa laita shi'iri kaifa saddu furjatin ya za a yi wannan wawa keken gibi a cike shi to amma ai sai na ƙara a cikin ajazi nake cewa me bara'at wa rabbuna yuhyi al-amal abin da ya faru sai dai ubangijinmu shi zai raya mana al'amal fata ina nufi tunda Allah ya ɗauke bawansa zuwa ga alkhairi insha Allah tabaraka wa ta'ala to kuma yana daga cikin mutuntawan da Allah ke bayan sa nagari sai ya samar da khulafa za su toshe wannan sagar din ya bar dukkan malamai matasa ɗaliban ilimi da malamai musu tarbiyya wanda mun yi imani Allah zai ci gaba da rike hannunsu wajen ci gaba da wato shayar da shukar da malam ya dasa ta alkhairi ko shuka da ruwa ta fuskar ilimi ga su Dr. Umar Indabawa Dr. Abdulkadir Ismail da sauran 'yan uwa waɗanda babu yanda za a yi da yardan Allah waɗannan darussa su ja da baya sai dai masu ci gaba to sai dai fa kama da wani bata wani balle bane ai kamar Dr. Ahmad har nake cewa idan kana da ilimin Dr. Ahmad sai ba ka da lokacin shi lokacin shi zuriyan hadisai fiye da dubu talatin abu in kana ji kana da lokacin shi to baka da shekarun shi saboda shekaru makaranta ne kwakwalwa tana da balaga da nuna danya danyar kwalla takan sa mutum ya yi baran ma da dumasariya to shi Allah ya datar da shi ba baran ma din ba dumasariyar ba hayaniya karatu ne kawai madarashi wannan abin da muka sani ne ko saurare kai saboda in kana jin kana da ilimin shi ina maimaitawa to baka da lokacin shi in kana da shi baka da tarin shekarun shi in kana da shi baka da kuma gogewar shi waɗannan abu hudu shaidu ne da suka me dalili abin da ya bari na samu labari daga ainihin abokinsa abokin karatunsa a sheik abubakar jibril Allah ƙara malar lafiya ba shege min ba amma na ji daga masdari mawthuq yana cewa shi bai ga shi bai ma taɓa jin inda aka sa alkutubu sitta aka yi shirin su nan take lokaci guda ba in na ce lokaci guda a cikin wannan tsayin lokaci shi bai ni ba sani ba duk majalisan Kano ban san inda aka yi ma littattafan nan sharhi ba tun daga Bukhari an kare su har da ma ɗoriyar motsa da kuma addarimi ni ba sani ba in ka sani ga min to me dalili tawfiki daga ubangiji da kuma datarwa shine tawfikin ai da kuma haƙuri da juriya da tawadu'u da ƙanƙan da kai da ba ilimin haƙƙin shi da rashin kwaɗayi da mutunta kowa da kuma saukar da mutane inda Allah ya ajiye su da kuma rashin muwajaha da kowa wannan muhimmin abu ne a cikin manhajin salaf ba za ka je ce ainihin gwamna ba ka yi kaza ba a sokiwa ba manhajinsa ba ne wannan muhimmin lamari ne su ɗalibai wani lokaci a wurinsu ka zo ka yi zafi ka yi komaji ka tada kora ana harba bindiga ka nemi ɗaya ka rasa cikinsu to malam ba shi da wannan sannu sannu kwana nesa to gashi nan an ga ainihin manhajin ko misali su abin da suka ɗauka kenan ka zo ka yi a yi kabbara shi kenan ka ji daɗi an tafi misali amma matsalar tana nan a ƙar kuma na ji daɗi cikin bayanin doktor matsala nazila yakan yi kaffa kaffan faɗinta kar ka ɗauka akwai ƙamfa ko talaucin ilimin ne la la koyi da magabata ne nasdil uwal idan maliku an ta matsala guda ɗari yana la'adari la'adari la'adari ya za ka yi a ga matsalolin rakwacaf a talqihul manawi matsala ce sabuwa abinda suke kira abin misali in vitro fertilization ya yake a likitance nazila ce kuma dole a nemo fita cryptal currency misali me za ka ce game da wannan malam bawa bai faɗa ba ne ya maka ihala zuwa ga waɗanda ke da gamsuwa da su ku ba da amsa sannan a zo duniyar karatu a sake tattace su wannan kyakkyawan lamari ne kuma darasi ne babba ɗaliban ilimi ku daina karambanin duk tambaya ku ce za ku ba da amsa wallahi mu yi kaffa kaffa saboda kamar kana sa hannu ne a madadin ubangiji to wane ne kai komai kace zaka bada fatawa wannan babban darasi ne to shine nake cewa laita shi'iri kaifa saddu furjatin tara'at wa rabbuna yuhil amal wannan kafa ya zai a toshe ta kwantar da hankalinka Allah da ya babu malam ya dauke shi zai bada khalifofi waɗanda inda zai magana ya ce madalla da ku haka muke mu kyakkyawan zato ku rike wannan amana ku rike wannan kambi abin nan sai dai ma abin da zai ɗoru a ci gaba da maimaita karatu wannan damu da nuna Allah ya rage maganinta bisa abin da muke gani a zahiri kuma Allah ya tabbatar da muradi da bukata to da yake na zo ƙarshen abin sai salati ga shugaban halitta wa salatu rabbi dauman wassalam gaishe-gaishen Ubangiji na har abada da kuma salam. Ka'idar salati sai ka sa taslimi, haka ne? Amma nawa ne cikin malamai suka yi babu taslimi sun yi laifi? Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin ina salami a wurin misali. Mai kone kuskure ne? A darura ce, malami ne, alimi ne. Allah cewa yi, sallu alaihi wasallimu to kai ka kaddara salami ma shi kenan magana ta kare ba saboda ka tsira da amincin Allah su tabbata lillazi jahada min duni menene malal wanda ya gwagwarmayan daga addini ba tare da malal ƙasa a gwiwa ba ko ka ce gundura bai gundura ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi bila munazi'in shugaban halitta babu ja in ja ahmad al-mukhtari billahi ishtaghal wanda Allah shine shagalinsa kawai to sheikh dr ahmad bamba rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a yana cikin waɗanda sirarsa ta nuna kana mushtaghilan bi rabbih munqati'an ila Allah rabbil alamin ya yanke zuwa ga Allah kawai Allah nan ya ishe shi rabona zai zo ba sai ne kwaɗayi ba to wannan muhimmin darasi ne da ya kamata mu koya ina roƙon Allah cikin ramarsa ya ƙara ma bayan shi albarka ya ƙara haɗa kan 'ya'yan shi wajen ci gaba da ɗaukan gaban gabara na taimaka ma addini almajirai da malam ya bari ya ƙara mana taufiƙi da sadadi sannan ku sani nauyi ne ga musulmin kano a keɓe da kuma duniyar karatu da karantarwa a game a ci gaba da yaɗa maruf ilm da ya bari waɗannan motsa da aka misali aka rubuta aka dawwana aka yi misali abu ne muhimmi Sheikh Abdul Qadir Ismail ya yi ishami matuƙar kyau kwanan an kaddamar da littafin nan na menene ne a BUK na'am to na ga ɗaya daga ciki wanda kai sharhi wannan muhimmin lamari ne zamanin alƙalami ne yau to mu fito da wato maknunatul na malamanmu mu a fito da gwalagwalan karatu a ya abdun ilimi yanzu misali shek bin baz da ya rusu misali da ibn usaimin kalli abin da almajirai suka yi kalli fatawan shi shi ya rubuta da hannun shi kana ma hidimar ɗaliban ne don su gode ma Allah ka wannan ni'imar saboda haka daga cikin gode ma Allah da za mu yi mu fito da abin da malai bari ta fuskar ilimi mu yada ta hanyar karatu ta hanyar publication ta hanyar mai da su ila lugat hayya ya zamanto a ji a duniya gaba in ba mu yi haka ba ba mu gode ma nemar Allah ba wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'un niqam wa salatu rabbi wa salatu rabbi dawman wa salam للذي جهد من دون ملل سيد الخلق بلا منازع أحمد المختار بالله اشتغل وعلى الآل حقكم دا آلا ينسى وصحبه دا صحابا ذوي ما أبوتا قدم الثبات دون دونير كفوا أكن قسكية حقا لا خلل داهر ني باب أوشور باب ركركت باب خلل an gane cikin wannan magana ko kuma cikin tabbatuwar kafansu akan daidai wannan shine karshen abin da ya sawwaka a ƙarshen ƙarshe yan uwa wani abu da ke faruwa a Kano kun sani na kashe wata yarinya abin nan ya ɗima mu ya tada hankalinmu ya girgiza mu kuma duk malamin sun yi magana a kai a ce yarinya bata ci ba bata sha ba yarinya an ce da ni duka duka ya shekara biyar ce kawai ka kashe ta bi ayi zambin kutilat to muna tawassuli da irin wannan haduwa ta alkhairi saboda karantar da al'umma wato al'amarin malaminmu na alkhairi muna tawassuli da irin wannan zama Allah ya ba hukuma ƙarfin gwiwa a ɗau mataki akan wanda ya wannan mummunan aiki ba maganar ta shirye shi haka kawai ba saboda al'amari na ta'addanci irin wannan ya faru a kyale shi ke ba da ƙarfin gwiwa ga mugu na gaba ya yi amma in aka ɗau mataki instantly to ina tabbatar muku wannan zai kasance dalili da taka ainihin burki ga wanda zai nan gaba Allah ya ƙara mu wannan masallaci albarka jagorar masalan Allah ya ƙara muku tawfiqi da sadadi da ikhlasi yan uwa da kuka sharrafa mu bal kuka sharrafa kanku misali gaba ɗaya kuka zo Allah ya ba ku lada Allah ya ji kan malam ya saka kabarin shi ya nawara makwancin shi ya ba shi littafinsa da hannun dama Allah ya zama da shi lafiya cikin makabartan shi Allah ya ƙara bayan shi albarka abinda yana alkhairi Allah ka samu yi koyi da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام أمسا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله جزاك الله خيرا ولا فض فوك ولا كان شانئك a wannan majalisin namu akwai malamai da suka albarkaci wato majalisin akwai malam abdullahi yan kaba yana nan sannan kuma akwai malam jibril wanda yake na'ibin wannan masallacin shi ma ya dan fita yanzu kaɗan akwai kuma dr salisu wanda yake daga murtala muhammad hospital shi ma ya dan fita yanzu insha Allah ta'ala ko da dan minti uku ne za mu so malam abdullahi yan kaba abul aitam hafizahullah ta'ala ya dan tofa albarkacin bakinsa a ciki
جنب الشيخ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أثاره واهتدى وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خير الكلام ما قل ودل فجزى الله المشايخ خير الجزاء على هذه الكلمات الثمينة الغالية ورحم الله الشيخ الإمام المحدث أمير المؤمنين في حديث في الحديث في نيجيريا في هذا الزمن الله يجزيك مالا الله يغفر تامسا الله يسنيا abin da ya yi na hidimar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zame masa zukuran lahu fil ula wal akhirah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta bayansa da dukkanin sauran malamanmu da kuma waɗanda suka gabace mu kamar yadda muka ji yana daga cikin haƙƙinsu a kanmu wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آه الحمد لله لا إطر بعد العرس كما يقال آه ده أبن دي كما تأفدا أمتدا ولا ينبئك مثل خبير آه سواء لغا بانغران شي نوع دكتور إنداباوا wanda yake kamar yadda muka ji daraktan darul hadith ko kuwa daga shehun malami turmisha lugudi ko shadaka dan uwa abokin gwagwarmaya kuma aboki a san duk da shehi dan baiwa ne to amma dai na san shekaru talatin baya haka muke ta fafata ga shi har yanzu su ne na bara su ne na bana su ne na shekarar basarsa to Allah ya karba mana gaba daya wato in akwai darasi babba shine kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun kamar da Imam Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani imam ahli sunnati wal jama'a yake cewa bainana wa bainahum yawmul janaiz to mun ga Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan karara a fili ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana martaba da karama da wultakar dr ahmad a bayan rasuwarsa watakila lokacin da yake raye da yawa ba su san wannan matsayi nasa ko wannan daraja tasa ba to amma daga ranar mutuwar da ma ranar da Allah ya karbe shi tukunna da yanayin da Allah subhanahu wataala ya karbe shi da irin yadda harsuna na miliyoyi ko biliyoyin bayan Allah suke ce masa addu'a ciki da waje alhamdulillah sanda ya rasu ina sudan wajen defense din abin nan dina amma hatta a can wato ba a magana تلتهج الألسنة بالذكر والثناء والدعاء عليه الدعاء تكوئنا حرمان ما الله يكي تشاوشي دكتور أحمد بعد الحين المتوى دا جيمامن تبا أي مرنا يكما تيمسا سبودا الله سبحانه وتعالى يا سنيا شتكين خيركم من طال عمره وحسن عمله sannan kuma ga kyakkyawan ƙarshe insha Allah nahsibuhu wa la nuzakkihi ala Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu al-insanu ala ma asha alayhi wa yub'athu ala ma mata alayhi saboda ka insha Allah يبعث يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا to duk wannan yana daga cikin wato samarat na al-ikhlas da kuma yin abu domin Allah subhanahu wa ta'ala alamar zaman saboda haka tasa insha Allah ta yi kyau a kalubalen da kwallon yanzu a gare ni ne da ni da kai da ke da ku sai mu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma kamar yadda aka yi wasici ga waɗanda suke na kusa da shi irin su indaba irin su afwan dr indaba dr bulkadir da sauran yan uwa a rike wannan makaranta sosai makarantar darul hadith a ban sani hoton a salafiya wannan kowace shi dole dai wato mu rike ta da kyau kuma ya zamto irin yadda ake faɗa wato uluhun fil hayati wa ba'da al-mamati إذا مضى منا سيد قام سيد فعول بما فعل الكرام فعول don haka ba zan tsawaita ba saboda lokaci ya ja a tsokacin da malam ya ƙarshe na ta'addancin da aka yi mana domin kusan wannan ta'addanci na hanifa mu aka yi wa insha Allah za mu shirya muhabara amira da kuma haifar da sakonni akan wannan alhamdulillah uban hanifa abokina ne shekara kusan arba'in tare muka taso yan kaba sannan uwarta ɗaliba ta ce har yanzu a makarantar matanmu na aure kuma alhamdulillah ni ne wa hanifa sallar jana'iza bayan an haƙurta saboda haka an yi mana wannan ta'addanci musamman a yankinmu na yan kaba ba ɗaya ba biyu ba wannan shine aswa'u amma alhamdulillah mun ga hatta shugaban kasa da gwamna da sauransu sun yi Allah wa zarar sun yi tar amma kamar da malam ya faɗa tar din bata isa ba wala kun fil qisasi hayat dole a tabbatar da adalci ayi abin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum doktor abdallah inkaba ba mu san an yi abin nan an yi defense ba sai yanzu Allah maɗaukin sarki ya sanya shi wato wato zuhran lil islami wal muslimin yanzu kafin mu karkare bayani ai da yake ba zama zan yi ba yawa ba zai yi mu karkare bayanin nan ba ba tare da mun kira babban limamin wannan masallacin ba da abdulkadir ismail don ya zamo ya ɗauye ɗauraya sannan kuma ya rufe wato wannan majalisin namu gaba ɗaya أعلن تفضل جزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi a ni godiya zan yi ga malamai da mahalarta Allah ya saka muku da alkhairi amma watakila a game da malam barin faɗa muku wani abu guda ɗaya wata rana na shigo cikin masallaci sai wani yake gaya mun sunan malam kun san duk malamai suna da suna kuma ko ɗalibai kun sani kukan raɗa mun suna kuma ran da na ji suna raina ya ɓaci sai nake magana haka in kiran sallah wani dalili ya janyo sai ya ce mun ai dukhulul waqti bai shigo ba sunansa dukhulul waqti yawa da yawa na san daga cikin ku za ku yi dariya na ji haushin sunan a da amma yanzu buri da fata ina ma ni ma a samun suna dukhulul waqt kun san dalilin da ya sake gaya mar dukhulul waqt ladan ba zai iya gama kiran sallah ba sai malam yana cikin masallaci duk shekarun da kai da malam haka yake ina zauna da malam a dorayi kuma na zauna da shi a tudun yola wannan ka'idarsa ce ladan ba zai idan da kiran sallah ba sai yana cikin masallaci idan lokaci yayi kuma ladan da ya kiran sallah ba malam ya shigo kuma zai kiran sallah idan liman bai zo ba malam zai kiran sallah zai ikama zai tada sallah shi yasa suke ce masa holul waqt wallahi da yawa na san dariya za ku yi amma wani abu wata shaida ce ta cewa wallahi ba karamin matsayi ba ne wannan sai wani ya ce min ai malam banda da holul wata akwai kuma wanda suke gaya mar wani sunan daban shine muhtari mun san lokaci akwai laruri akwai muhtari to sunansa muhtari wani fa lokaci muhtari ya shigo yana shigowa ko ba zai jira sallah kawai sallar asuba ne kadai idan an yi kiran sallah muke ba da minti goma amma duk salloli ana idar da kiran sallah za a yi ikama za a tada sallah in ka zo ka zo in baka zo ba a hado Allah ya ji kan malam Allah kuma subhanahu wata'ala ya sa ya zamanto wannan aiki da shaida da mutane suka yi masa ya zame masa wato zukhran yawmal qiyama kuma kar mu manta da yawa daga cikin mu zamu yi mar shaidar cewa sunansa qala haddathana yani yana da ma haka suke kiransa abba zamu je qala haddathana to kaga an danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an danganta shi da inna ma ya amuru masajid Allahi shekarun da duk ka san shi a haka yake akwai wani abu da za yi tambaya ban so yi bayanansa ba kuma ba zan yi bayanansa ba waɗansu da yawa za su ce malam waɗansu ne suke ɗinkomar waɗannan kayan suna bashi malam da kuɗinsa yake kuma a cikin wanda suka saurari shirye-shiryenmu na faɗa ƙarshe-ƙarshen nan ya sayar da gida domin ya biya bashi kun san lockdown da aka yawanci masu private school malayin dabawa a shugabannin makarantar lockdown yawanci private schools ba su biya malamai kudin makarantar su malayin dabawa duk an biya kuma kai shaida ne dukkan ba wanda wannan watannin da aka yi ba makaranta ba school fees ba waye malam ya rinka sayar da abubuwansa haka ya rinka biyan malamai kuma haka ya tafi Allah ya ji kan malam Allah ya nauye mizaninsa Allah ya samu amfana darussan da muka ji Allah ya saka muku da alkhairi malamai kuma da suka yi Allah ya sa musu wannan a cikin mizanin hasanarsu Allah ya sada mu da su gaba ɗaya a cikin tata zilli arshihi ma'al mutahabbina fillah insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da mu kiran sallah malam zai mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ناي امدد الامام مسلاتي